نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نادي هكرا دبو ديا دا دليه دا أربعين دا أكو وان دي زو دي دي دا sha hudu ga watan biyu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan cikin anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a sura ta hamsin da shida idan ka kirgo daga fatihatul kitab zuwa minal jinnati wan nas wanda kuma tana ɗauke da ayoyi guda casa'in da shida a cikinta mun tsaya a kan lambar aya ta hamsin da bakwai ko ta hamsin da shida za mu tashi kan lambar aya ta hamsin da bakwai na fassara da kuma sharhin ma'anonin wannan ayoyi har mun zo inda ƙaulihi ta'ala wato na hannu ƙaddarna bai na kumul maut Allah ya ce mu ne muka ƙaddara mutuwa tsakanin abi ma'ana sarrafna ku bai na kum muka sarrafa ta tsakaninku muka sanya ta ta zamanto tabbatacciya ƙaddararriya zartacciya a kanku yana cewa wasawwal mauta bainal khalqi turran فقيرا أو غنيا ذا الثراء تقيا عابدا بل أو شقيا فكلهم رهائن للفناء yace wa sawwal mauta bainal khalqi turra Allah ya sanya mutuwa daidai akan kowa duk kowa kullu kuciya da hasbiya duka an gane mun sanya mutuwa akan kowa bainal khalqi gaba ɗaya halitta kowa sai ya mutu fakiran auganiyan dassarai Allah ya ce talaka wanda ba da kwandala da kuma mai tsoron Allah duka ma'ana mai wadata wanda yake da kuɗi da wadata shi masu ya mutu sai ce taqiyan abidan bal au shaqiyan mai jin tsoron Allah mai yawan bautar Allah zai mutu bal au shaqiyan kai shaqi ma mutumin banza zai mutu sai Allah ya ce fa ya ce fa kullukum raha'inun lil fana'i dukkaninsu ainihin wato abun nan an gane magana da kyau ko don haka kowa zai tafi zuwa ga ainihin wato a lahira wa duniya kallati garratka minha fatalliqha turihu min alfuzazi yace wannan duniyar da ta rude ka yace kai mata saki uku zaka huta daga bala'inta ina fata an fahimta ka kai mata saki ɗai ɗai ɗai ɗai fatallikha yace ka sake ta kawai dan in ma baka sake ta ba ita za ta sake ka ko ba haka bane jama'a kowa sai ya mutu an gane ko faqatinuha sariqu za'ni anha walau rama al-italata fi tawai wa tasrifuhu al-manaya an hawahu wa in kana al-harithu ala sawai yace faqatinuha kaga mai son zaman duniya sari'u za'ani anha mai gaggawar kaura ne ya batta duk wanda kaga ya fiye son duniya yasa ma gara ka rage ko da ka ramu a dan sarara ma in ka fiye son duniya to ka kusa mutuwa billahi lazi faqatinuha mai son zaman duniya mai son ya dawwama sari'u za'ani anha shine mai gaggawar kaura ya batta yace wa in kana al-harithu ala thawa'i koda ya kasance ne kwadayin tara kayan dadi da kayan karau da kayan duniya wallahi sai ya tafi ya batta ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka yake cewa an sanya mutuwan nan ai tsakaninku qala ad-dhahhaku ma ad-dhahhaku yace ai sawa fihi baina ahli as-sama'i wal ardi Allah ya sanya wannan mutuwa daidai ce akan kowa tsakanin mutanen ƙasa da mutanen sama ma'ana kenan har mala'iku jama'a ba wanda Allah zai bari an gane magana da kyau ku ba wanda Allah zai bari hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbata kan cewa bayan da Allah ya kashe kowa kowa ya mutu ita kanta mutuwar ita ma sai ta mutu manzo Allah ya ce sai kowa ya mutu duka sai Allah ya sa a kamo ita kanta mutuwar nabi ce tana nan kamar siffar rago an gane sai Allah ya ce ya ahlal jannati tali'u ya ku yan aljanna kowa ya leko wa ya ahlan nari tali'u ina yan wuta sai ga su an gane ya ce su ma su leko ce to wannan ita ce mutuwa dan haka yau ita ma zan kashe ta daga yau ba za ba wanda zai kara mutuwa ba wanda zai kara kaza mutuwa ta ƙare duniya da lahira sai Allah ya sa a danna mutuwa a yanka ta kowa ya tafi dan wuta zai ci gaba da shan azaba da bala'i Allah ka tsare mu yan aljanna kuma su ci gaba da shan yomo yara su ci gaba da shan yomo na fata an fahimta a ci gaba da shan romo da daɗi mutuwa an gama duniya da lahira in ji annabi muhammad ta kanta mutuwa za a hallaka ta jama'a an gane magana da kyau ko don haka Allah zai daidaita tsakanin mutuwa ta zama daidai akan kowa wa ma nahnu bi masbuqina ai wa ma nahnu bi ajizina mu ba masu gajiyawa bane mu ba gajiyayyu bane inji Allah ala an nubaddila amsalakum akan mu canja kwatan kwacin ku an gane magana da kyau ku yasa a wani guri yace in yasha yudhibukum in ya sha Allah ya ce in ya ga dama in ya so yudhibukum wallahi duk sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadidin sai Allah ya kawo sabuwar halitta kar wanda ba ta saban Allah ma ita jama'a kun bayyana magana da kyau wa ya'ti bi khalqin jadid a zo da sabuwar halitta fil ba irin ku ba ba kalar ku ba ba shakalin ku ba ba yanayin dirin ku da tsarin ku ba sannan biyayyar ku ga Allah ba iri daya ba Allah ga dama sai ya ainihin wato share kowa ya share komai ya bar duniyan nan kwangwarami ba komai a cikin ta sai wata sabuwar halitta sai ya baza ta kawai in ya sha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid kai kuma zaka dauka abu ne mai wahala ko sai Allah ya ce wa ma zalika ala Allahi bi aziz wannan ba wani abu ne mabuwayi a gurin Allah ba wani abu ne mai wahala wajen Allah wajen aiwatar da shi ba yanzu nan idan ya tashi aiwatar da aikinsa cewa zai yi kawai kasance innama amruhu Allah ce sani dai yadda lamarinsa yake idza arada shay'an in ya nufaci faruwar wani abu na fata fahimta an ya kula lahu abin da yake cewa abin kawai kun kasance fa ya sai sai malamai suka ce ita kalmar kun kafun ne da ninu da nunu kafun da zamma a kansa nunun da ɗauri haka ne to lokacin da aka ce kai kafin ka ce kun kun ɗin ta kasance kun ma'ana kafin kafin ya ɗaura nunun su zama kun to abin da Allah ke bukata ya zato an gama ma'ana kafin kai dan adam ka ce kun kun ta zama kun a bakinka Allah ya gama al'amarin zafi kuma wato yadda Allah ke ainihin wato gaggawar zartar da al'amarinsa ya sa wani gure ce inna Allah sari'ul hisabi Allah mai gaggawar hisabi ne duk yadda kake jin bala'in tashin kiyaman nan idan Allah ya ga dama cikin kifta da bismillah kowa ya san matsayin shi kiftawa da bismillah dan aljanna ya shiga aljanna mu kenan in Allah ya yarda yan wuta kuma sun shiga musu ta su can kenan insha Allah an gane magana da kyau to saboda haka Allah ya ce in ya ga dama duk sai ya share ya kawar da kowa a doron ƙasa ya kawo waɗanda ba su da aiki sai bautar Allah yasa lokacin da Allah madaukakin sarki zai turo annabi Adam jama'a mala'iku na daga cikin abin da ya sa har suka ɗan tattaunawa da ubangiji ba wai suka yi jayayya ba don mala'iku la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna su ba sa musu da Allah ba Allah baya faɗa suna faɗa amma tattaunawa ce su suna ganin idan aka turo ɗan adam doron ƙasa to hauka zai zo yayi shi kuma Allah ya san da wannan haukan na ɗan adam amma ya ce zai turo shi saboda daga cikin ka'idar Allah da ka'idar ɗan adam dama shi mai zunubi ne idan ya zunubi sai a yafe masa sai a sa shi a aljanna yasa annabi Muhammad cikin hadisin manzon Allah yake cewa law annakum tukhti'una bil layli wan nahar ba dan kuna zunubi safiya da maraice ba da sai Allah ya share ku sai ya kawo waɗanda suke sabo su tuba idan suka yi sabon suka tuba kuma Allah ya yafe musu ya sa su a aljanna yasa aikata sabo da aikata ba daidai ba ɗaya ne daga cikin shika-shikan cikar ɗan adam da kamalarsa idan aka ce ba ka sabo to ka koma cikin mala'iku kenan don su ne ba sa sabo amma cikar ka dan adam shine ka saba wa Allah wataran wataran kai masa biyayya to idan ka saba din nan sai aka ankarar da kai ko aya ta nusar da kai to sai ka dawo taitayin ka sai ka bar sabon sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jama'a kun fahimci maganar da ke ku saboda haka yace in ya sha yuzhibukum in ya ga dama sai tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da sabuwar halitta Allah ya ce wa ma zalika ala Allah bi azizun wannan ba wani abu ne buwayayye a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane to shine yake cewa ay nughayyiru khalqakum yawm al-qiyamah mun ga dama sai mu canja halittar ku a ranar tashin alkiyama wa nunshi'akum fi ma la ta'lamuna ay min as-sifati wal ahwali sai mu tada ku a wasu siffofi da wasu halayya wanda ku kanku ba ku sanya abin yake ba an gane ku ai kiyama in ta tashi an ce duk abin da ɗan adam baya tsammani zai gan shi a wannan halin zai gan shi a wannan halin zai ga yanayi ne wanda bai taɓa ganin irinsa ba zai ga jiki ne wanda ba irin jikinsa ba ɗan aljanna kamar yadda muka ji tsayinsa zira'i sittin faɗinsa zira'i arba'in yadda halittar annaba adam take to ɗan wuta kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda ɗan wuta zai sha wuta ba fa da wannan jikin da ake gani yanzu da haka Allah zai yi wa ɗan adam abin nan azaba a wuta ba sai Allah ya gingirmar da shi ya zama gabjeje tukunna saboda in aka bar ka ɗan tsurun tsullutu a haka mai wuta za ta ci ai daga an wurga kafin ka isa ma ta lamushe ka ko ta lamushe shi na fata an fahimta eh shi can banda nan in Allah yadda an gane ku so ta lamishe shi to don haka ba za a bar shi da wannan ɗan jikin ba sai an kambama girmansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce girman haƙorin haƙorin ɗan wuta ƙwaya ɗaya haƙorin ɗan wuta ƙwaya ɗaya girmansa mithla uhud annabi ya ce kamar girman dutsen uhud haƙori ƙwaya ɗaya jama'a ɗan adam yana da haƙori ƙwaya nawa a bakin shi talatin da da biyu ko da biyu yawa so idan aka ce kwaya ɗaya girmansa ya kai girman dutsen uhud jama'a to kwaya talatin da biyu ma'ana kamar girman dutsen uhud kwaya talatin da biyu kwaran dan adam dan wuta to ba wannan ne abin da zai baka mamaki ba yanzu da Allah mukaddara girman hakorin bai wuce girman masallacin nan ba domin dutsen Uhud fadin sa fa kusan tafiyar kilomita goma sha ne fa haka tsayinsa tafiyar kilomita goma sha ne fa tsayinsa fadinsa tafiyar kilomita kusan bakwai ko shida ko wani a makamancin haka to ma ajiye baka ga dutsen uhur ba watakila ko mu ce waɗanda suka gani su suka fi karanci a nan ko to mu ɗauko misali kaɗai a nan duniyance mu ɗauki misalin da girman wannan masallacin a ce haƙorin ɗan wuta ƙwaya ɗaya kamar girman masallacin nan to a ce bakin ɗan wuta yana ɗauke da haƙwara kamar wannan masallacin kamar wannan masallacin kamar wannan masallacin guda talatin da biyu ya kai girman gombe ko? na fata an fahimci magana to shikenan abin da ya kamata ya zo maka a kwakwalwarka jama'a idan girman haƙwaran sun kai haka to da Allah bakin da ke ɗauke da haƙwaran da suka kai wannan girman shi kuma ya bakin yake bahaushe ya ce hangalagabo na fata an fahimta to banda bakin yi tunanin kayin da ke ɗauke da bakin da ke ɗauke da haƙwaren shi kuma ya yake to bar maganar kayi da bakin da haƙwaren dawo gangar jikin da ke ɗauke da kayin da bakin da haƙwaren ita kuma ya girman ta yake to shi yasa kaɗai tsiran ɗan adam kar ya yi aikin da zai shiga wuta tsirana da naka kar mu yi aikin shiga wuta jama'a jama'a haka ne ko ba haka ba saboda lissafin ya wuce tunaninka da nawa da na kowa sai idan an je kiyamar an gari kada Allah ya nuna mana wutar jahannama a gobe kiyama shine Allah ya ce in muka ga dama sai mu canja ku mu tada ku a cikin wani abin da ba ma ku sani ba mu halitta ku a cikin wani tsarin da ba ku sanya tsarin yake ba wato ya zamto kalar halittar ku daban da yadda kuka rayu a nan duniya yanayin zubunta da yadda daban da yadda kuka rayu a nan duniya to wannan duka Allah yana faɗa mana ne dan mu shiga taitayin mu dangane da al'amarin shi ya shiga taitayin mu dangane da al'amarin shi an gane ko ai min sifati wal ahwali sai Allah ya ce walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkaru hakika kun san yadda muka yi halittar ku a karan farko ai ai kowa ya san yadda Allah ya yi shi aƙalla ya kamata ya gane cewa yadda yara suke al'amuransu na yarinta shi ma fa haka ya taso yana yaro wanda in Allah ya ga dama sai ya kashe shi tun yana yaro Allah ya ga dama sai ya hana ka girma Allah ya ga dama sai ya hana ka komai amma Allah ya barka ka iso har wannan matakin amma ka rasa wanda kake wa kangara sai shi subhanahu wa ta'ala Allah ce falaula tadhakkaruna me yasa me ya dame ku ne ba kwa tunani ba kwa wa'azantuwa ba kwa lura da al'amarin ubangiji malam yace kada alimtum anna Allah ansha'akum ba'da allam takunu shay'an madhkura ai kun sani Allah ne ya halicce ku ya tada ku bayan da can ku ba ababen ambato ne a wannan duniyar ba fa khalaqakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai Allah ya halicce ku ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zuciya amma fa hal la tadhakkaruna me yasa ba kwa tunani me yasa ba kwa nazari me yasa ba kwa wa'azantuwa da lamarin ubangiji wa ta'rifuna anna alladhi qadara ala hadhihi an-nash'ati وهي البداءة بداءته قادر على على النشأة الأخرى kusan cewa lalle wanda ya iya samun iko yana da ikon ya tayar da ku a wannan hali ya halitta ku ya rayar da ku yanzu ka duba haga duk bala'in babin da ake magana fa ba wanda baya ci baya sha jama'a haka ne ko ba haka ba duk talaucin da ake kira har yanzu Allah bai hana dai halittunsa abin da za su ci ba sai dai ka ce baka da kuɗi oho wannan kuma wani abu ne daban amma dai ka ci ka sha har yanzu Allah bai hana bayi ba ko akwai wanda ya isa ya buɗu baki a nan ba mu ce can wani guri inda ba mu sani ba a nan ya ce yau kwanansa biyar ko shida bai ci ba akwai shine gaskiyar magana kai wallahi cire magana kwana biyar ko shida ko bakwai jiya a ce tun daga jiya har yau ba kai suhur ba ba kai buɗe baki ba da wahala a ce a samu mutum kwaya ɗaya a nan gurin jama'a haka ne ko ba haka ba ma'ana dai har yanzu duk da talauci duk da babu da muke kira duk da kuncin rayuwa har yanzu dai muna ci muna sha to ba wannan ba har yanzu akwai tufafi a cikinmu ko dai akwai wanda ya zo gurin nan tsirara jama'a mu nemi yan hizba su kama shi yanzu yanzu nan ko ba haka bane ya zo ba riga ba wando me ya faru Allah bai bar riga da wando ba akwai shi anan ma'ana dai har yanzu Allah yana cikin aiki na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa kuma har yanzu Allah bai hana mu lafiya ba dan na tabbata wanda duk ba shi da lafiyar da ba zai iya zuwa karatun da ba bai isa ya zo ba amma ko da a ce kana da jinya to dai bata hana ka zuwa karatun ko masallacin ko harkokin yau da gobe ba akwai wanda suna can a kwance yanzu ba sa iya waɗannan harkokin ma'ana har yanzu Allah yana nan a cikin aiki na biya wa bayinsa bukatu jama'a kuna fahimtar magana da kyau da cikinmu da yawa a nan akwai waɗanda suna da gidajen kansu cikinmu kuma da yawa akwai wanda ba su da na kansu Allah amma Allah ya ba su kuɗin da za su kama haya haka ne ko ba haka ba to ai da kai da ka saya ko ka gina da shi da ya ne ya kama haya dukkaninmu a gidan haya muke domin Allah ne ya ba kowa haya ranar da ka tashi kuma za ka koma lahira za ka fita a haya kuma wani zai zo ya shiga jama'a haka ne ko ba haka ba
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها inna وإلينا ترجعون Allah ya ce mu su Allah gwanaye nahanu mu din dai ka duba nunul azmata har guda biyu anan akai amfani da inna akai amfani da nahanu waɗanda duk suna nuna azuma wal kibriya girman Allah da kuma buwaye shi Allah ya ce inna mu su Allah nahanu mu narisul arda mu za mu gaje ne ƙasa gaba ɗaya wa man alaiha kuma mu ne za mu gaje duk abin da ke doron ƙasa wa ilaina turja'una ku kuma duk za ku tattare ya naku ya naku ku koma gare ni ba wanda zai zauna kowa wallahi za ka fita daga wannan gidan wannan gidan da kake gadara za ka fita ka bar shi waɗannan ƴaƴa da idan aka taɓa su kake bala'i kai ihu ka ci mutuncin kowa a kansu saboda kai Allah ya yi ka jarababban ‘ya'ya ko wallahi za ka mutu kana ji kana gani za ka mutu za ka basu kuma za su ci gaba da rayuwa dukiyar da ka tara da filaye da gidaje da koma menene da ka tara za ka mutu kuma za ka basu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko babu wani abu da ɗan adam ya tattala ya tara a duniyan nan wallahi wanda ba zai gangara lahira ya bar wannan abun ba ai kai idan kana da hankali kai idan kana da hankali ka san cewa a ce dan adam in ya tara kuɗi zai tafi da shi lahira to ai ba a yi hikima ba kuma ai da in haka ne da kowa sai shan take abin da ya ga dama saboda yana ganin idan ya tafi da kuɗi to zai fanshi kansa a gurin wa a gurin Allah to amma idan kiyama ta tashi kafirai za su fanshi za su ce za su fanshi kansu ma'ana inda sun mallaki abin da yake duniya gaba ɗaya da komai law yaftadi min azabi yawmi idin bi banihi ko da a ce zai fanshi kansa a azabar wannan rana da ƴaƴansa da matansa da dukiyarsa ya bada kowa dan shi Allah ya kyale shi Allah ya ce wallahi tallahi da ya aikata haka jama'a kuna fahimtar magana ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bibani mujrimi mutumin banza Allah ya ce zai yi fatan ina ma a dau ya dauki abin da yake ƴaƴansa ka duba duk da dan adam ke son da amma wallahi zai ce Allah in dai ni za a banda ba za a ban azaba ba to ga dana duk a kona su ya Allah wa sahibatihi kai ba kullum baby ba i love you baby to a ranar kiyama idan Allah ya tasa ka a gaba kana matsayin mujrimi ko wallahi zaka ce ya Allah ga bebi na a sa ta a wuta ni a bani Allah wa sahibati kai Allah ya ce wa fasilati hillati tuqwihi fasila waɗanda suke tsaya masa suke taimaka masa duk duniya kai da Allah ma ta yi sai ce wa man fil ardi jami'a da za a ce duk duniya mallakar ka ne sai Allah ya ce ba ni su kai ka shiga aljanna su in danna su a wuta za ka ce Allah duk a danna yan banza ni a saka na aljanna wa man fil ardi jami'a thumma yunji da ba kuna fahimtar maganar da kyau ko ashe kenan mutum mai hankali da ya san irin wannan za ta faru to kokari yake wa kansa tattalin alheri daga nan duniya dan ka san dai a lahira ko ɗanka da matarka da babanka baka iya mallakar su ba a lahira ko balantana ka ba da su ƙaninka baka isa ka mallake shi ba yayanka baffanunka baka mallake su ba a lahira daga an je lahira mallakar Allah ne su jama'a haka ne ko ba haka ba sai yadda Allah ya yi da su to tun da ka san lalle a lahira baka je da komai ba ba kuma abin da za ka iya ɗauka ka bawa Allah ya kyale ka to ba shi abin da ya nema a gurinka daga nan to sai ku zauna lafiya da shi jama'a haka ne ko ba haka ba sai ku zauna lafiya da shi ka duba me kake wanda ba daidai ba ka daina duba me kake wanda yake daidai ka ba da muhimmanci a kansa duk abin da Allah ya ce ka yi to ka yi shi gwargwadon iyawarka ka nemi yardar Allah ka nemi rahama ta Ubangiji to sai ka zama ka zauna lafiya ka gama lafiya jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka Allah ka ba mu ikon kula da irin waɗannan al'amura shi ne yake cewa ai kad alimtum anna Allah ansha'akum ba'da an lam takunu shay'an madhkura fa khalaqakum wa ja'al lakum as-sam'a wal absara wal af'ida fa hal la tadhakkaruna wa ta'rifuna anna alladhi qadara ala hadhihi an-nash'ati وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأهرى cewa wanda ya iya samar da ku babu ku ya iya halittar ku lokacin babu ko ɗan kamfai ɗinka a duniya Allah ba shi da yana da iko akan ya mai da kai a lahira ina fata an fahimta haka Allah ya faɗa a cikin suratul rum ala ramma Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine ke kagar halitta ina fata an fahimta thumma yu'iduhu sa'annan kuma ya sake dawo da ita an gane shi yake kagar halitta ta mutu ya dawo da ita ko kuma ya kage halitta sa'annan ya maimaita irin ta wannan bai damu Allah ba wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu yayi ta kuma ya maida ita lahira ya saka ta a wuta ko aljanna gwargwadon ɗa'ata ko kangarewarta wa huwa ahwanu alaihi kuma idan ya kage halittar nan ta riddige dawo da ita shi ya fi sauki a gurin Allah ya ce wa lahul mathalul a'ala fi samawati wal ard kuma al mathalul a'ala ya tabbata ga Allah a cikin sammai da menene da ƙasa gabaki daya an gane maganar da kyau ko ya faɗa har ilo a cikin suratu maryam awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu Allah ya ce a wala ya zukurul insanu yanzu dan Allah dan adam bai kamata ya nazari ba bai kamata ya tunani ba bai kamata ya wa'azantu ba anna khalaqnahu ko lalle mu muka halicce shi min qablu an min qablu wa lam yaku shay'a tun kafin shi ya san za mu same shi bai san ko shi ba komai bane sai Allah ya ce fa wa rabbika na rantsi da ubangijinka lanahshirannahum washayatin za mu taro su za mu ta da su da su da shaidanin aljanu duka thumma lanahdhirannahum hawla jahannama bisiya kuma Allah ya ce wallahi sai na halarto da su kaf akan wutar jahannama kowa sai na durkusar da shi shine ma'anar ayatin da take cewa in minkum
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بعصينا mm, وإن منكم إلا واردها كان ذا- kana ala rabbika hatma ala rabbika mm, kana ala rabbika hatman maqdiya mhm Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in minkum ba wani daga cikin ku wallahi illa warido ha sai ya gangara ta kan menene wutar jahannama domin hanyar shiga aljanna ma jama'a ta kan wuta ake bi fa ta kan wuta ne akwai gada da Allah maɗaukakin sarki zai yi a kan doron wutar jahannama wanda ake kiranta sirafi a gane yasa ko a nan duniya idan mutum ya shiga bala'i sai ya kubuta sai ka ji bahaushe ya ce ya tsallake siradi ma'ana ya san siradin lahira mai tsallake shi sai wanda Allah ya rabautar haka ne ko ba haka ba to Allah ya ce kowa sai ya bi ta kan wannan kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan wani hukunci ne wannan wani zartarwa ne daga Allah ya zartar ya hukunta sai haka ta faru sai Allah ya ce sun manu na jillari na takauko sa'an nan idan aka hau kan siraɗin za a ketara duk masu tsoron Allah Allah ya ce wallahi sai mu tsayar da su amma wa nazaru zalimi na fiha jisiyya amma waɗanda suke azzalumai maƙiya Allah maƙiya addinin Allah maƙiya kan wato mara jin wa'azi ya gyara laifinsa wato ba a ce fa ba a laifi ba ba wanda baya ba daidai ba man zallabi ma sa'a qattu wa man lahul husna faqat waye duk aikin sa mai kyau ne waye wanda baya kuskure babu a duniya wallahi jama'a kuna fahimtar magana da kyau amma babban abin da ake bukata kai mai kuskure in ka ji kuskuren ka ka gyara ba ranar na faɗa muku wani bawan Allah ya buga min waya yana ce min ayyukan sabo sun mar yawa ko sun masa yawa don haka ya rasa inda zai sa kan shi da ya ji wa'azi ya ji wa'azi sai ya ɗauki matakin gyara sai rayuwarsa ta dawo normal ya ce sai ya gane ashe gaba ɗaya waɗannan zunuban ne suka hana shi zaman lafiya duniyarsa amma yanzu ya samu sa'ida to wallahi kwana biyu da wannan magana sai wani bawan Allah ya buga mun waya na koma gida ina shan ruwa sai ya buga mun waya muna gaisawa da shi ya ce suna na wana wana kaza malam na ce na ya ce ni da kake gani na malam barawo ne ni kai na sai da na razana wallahi da ya faɗa ya ce to karfa ko ya taho ɗauka ta ne a karfa kan lawo Allah ya ce ni da kake gani na barawo ne malam na ce iya ya ce kwarai da gaske ya ce amma kusan shekara biyar yanzu malam na tuba daga sace-sacen duk wani abu na mutane ya ce na tuba na daina kun san wani abin mamaki jari aka bashi yana juyawa amma ana ƙara masa wani abu na kamar ruwa akan jarin shi ne yake tambaya ba shi da wata hanya ta neman arziki sai wannan hanyar in har na bashi fatawar ya watsar to wallahi ya haƙura zai watsar sai kuma zai san yadda zai nemi yadda zai kuma ba zai sake ɗaukar abin kowa ba ma'ana mutumin da da yake satar wanda ba nashi ba yanzu imani ya ratsa shi har yana jin an ɗauki dukiya an bashi ya juya jama'a jama'a kuna fahimtar wannan magana da ke ku an bashi dukiya ya juya ana ƙara bar wani abu wanda yana ganin akwai shubuha yana neman fatawa idan an bashi fatawar ya watsar wallahi zai watsar imani ya shiga jama'a ko bai shiga ba ya gyara laifinsa ko bai gyara ba yace kuma malam a lokacin da nake wannan satar yace billahi allazi la ilaha illa huwa duk kwakwafin bala- bala'in mutum yace wallahi bai isa ya gani lokacin da ya daukar kayan shi ba. yace daga naya haka naya haka naya haka naya haka ya ce wallahi zan je in ɗauka kuma in fita lafiya ya ce wallahi tallashi har banki zan iya shiga in kwasa in kwasa in kwasa in fita abina ba ni da matsala ya ce don haka a wancan lokacin ba ni da matsalar ka- kuɗin kashewa ba ni da matsalar komai ba ni da ko- komai na damuwar duniya ni ban san da shi ba ya ce amma malam na ji wa'azi na ji wa'azi na ji wa'azi na ji ba zan iya ba don haka na ajiye na dena don haka yanzu me ya fatawa malam in ajiye wannan kudin da ake ban jari ana ƙara min da ruwa ko kuma in ci gaba na ce ban da wannan hanyar kana da wata hanya na neman arziki ya ce babu wallahi malam ko kwaɗe ce ko kwaɗe na ce to ba za ka bar wannan ba za ka ci gaba da rike ta a babin larura ina fata an fahimta ka ci gaba da juyawa kana addu'a Allah ya kawo maka wata hanya da tafi wannan sarki da tsafta na ce ina da yaƙini Allah maɗaukakin sarki zai ɗaga ma kafa saboda baka da wata hanya sai wannan kana da iyalai kana da iyaye wani abin mamaki yace kuma uwata tana raye malam duk wata hidima na uwata yace a wuya na yake ya ce tana motsi tana buƙatar abu zan ɗauka in bata ka duba ga dai zuciyar ta aisata amma zuciyar kuma tana ɗamfare da san iyaye da kyautata musu ya sa mutane sai ji suke buƙata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wa la tu'assiru ku dinga sauƙaƙa wa mutane wajen jan su zuwa ga Allah kar ku kuntata musu wa bashiru ku dinga yi musu bishara da ayyukan alheri wala tunaffiru kar ku dinga korarsu daga addinin Allah wani yana nan yana jira a gaya mar gaskiya ne ya ɗauka ya aiki da ita to ka tausaya mishi kai ma ka tausaya wa kanka ka tausaya mishi domin duk yanda kake so wato ya samu rahama shi ya fi ka son ya samu rahama haka ne ko ba haka ba dan babu yadda za a yi kaso wa mutum abin da wa- yake alkhairi ne bai fi kaso wa kansa wannan abin ba zama haka ne ko ba haka ba don haka dole ne ana yi ana jara wa mutane ana nuna musu ana haƙuri ana musu nasiha haka manzan Allah ya ta fama jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku saboda haka dole ne sai an kula da waɗannan abubuwa ya labudda wallahi tallahi a harka ta da'awa da harka ta zama da jama'a dole ka zamto mai usulubi da yanayi na nuna wa mutane kusakuransu ta yadda za su zamanto sun karɓa kuma sun samu matakin gyara ina mai gaya muku ina mai gaya muku adadin mutanen da ake samu suke gyara ayyukansu a dalilin wa'azuzzukan malamai wallahi tallahi ba wanda ya san adadin su sai Allah mu nan labarin yakan zo mana masu kokarin gyaran sukan sanar da mu wani zai ce a dalilinka ya samu kaza ya yi kaza ya yi kaza ashe kenan faɗakar wacce bata zo mar ba in ta zo masa zai yi aiki da ita to dole mu dinga tausayawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dinga yi mutane albishir ba wai mu dinga korar su ga addini ba kuna ga sallah mu'azu dan jabal ya ja ya tsawaita karatu annabi ransa ya ɓaci fuskarsa ta murtike idanunsa suka kada suka yi jawur ya fada mu'azu da fada ya ce a turidu an ta kuna fatanan ya mu'az mu'azu kana so ka zama fitinanne ne a addinin Allah kana so ka hana mutane addini ne me yasa idan ka zo za su sallah ba za ka ki- karanta idan shamsu kuwirat ba ba za ka karanta kul huwa falaki nasu ba in ka zo za ka yi sallah kai kadai ka ja duk surar da kake bukata ma'ana hatta a cikin addinin Allah ba a so a kuntata wa jama'a saboda Allah da ya su- ya turo mu mai addinin ma bai kuntata mana ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa mana kunci a addini ba Allah ka dacar da mu Allah ka karba mana ayyukan mu shi da yake cewa a ainihin wato huwa alladhi yab- a wala a wala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu ko min qablu wa lam yaku shay'a ko mun karanta wannan wa in minkum illa wariduha Allah ya ce kowa daga cikin ku sai ya gangara kana ala rabbika hatman maqdiya wannan alkawari ne da Allah ya yanke amma Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw sai mu tsayratar da wanda suka ji tsoron mu Allah ya ce wa nadharu zalimin fi hajisiya sai mu bar azzalimai a cikin wutar jahannama hadisi ya tabbata a bukhari manzo Allah ya ce idan aka zo ketar wutar jahannama ta kan sirati manzo Allah yake cewa wani zai tafi yadda ka san kifta da bismillah yana hawa kan siradin kawai sai ya ganshi a bakin gabar aljanna shi ma bai san da ya aka yi so ba sai wai wai wai ni ina siradin ne Allah ya taimake ka billahi allazi ka hai Allah ya taimake ka wani da rarrafe wani da jagindi wani da fofoti manzon Allah ya ce wani wa fi jahannama kalalibun a cikin wutar jahannama kuma akwai wasu kujiyoyi ƙasa wuta sama siraɗi ne kamar silin gashi idan mutum ya zo zai wuce a wurgo kugiya ta sama daga cikin wuta ta tafi kafaɗarsa ya fizge sai a ja nama a wutar jahannama da shi in yi tangal tangal kamar zai fada sai ya saitu saboda ya mi saitu a nan duniya jama'a kuna fahimtar magana sake wurgowa ta hannun hagu tattafi wuyan ya yi haka ya yi haka ya fusta fuskina ma kai jahannama da shi annabi ya ce zai tsallake ya je bakin gaba amma a jikinsa babu kwatankwacin tsokar da ta kai lauma ɗaya a jikin shi duk ƙugiyar wutar jahannama ta janye tsokokin gaba ɗaya haka zai zo bakin gabar wuta gaba ɗaya naman jikinsa ƙugiyoyi sun ciccisge sun yanyanke sun ɗaɗɗaye gaba ɗaya manzo Allah ya ce kafin a shigar da ke aljanna sai a tsoma shi a wani ruwa ana ce masa ma'ul hayati ana tsoma yadda ka san tafashashen mai a jefa kosai jama'a ya yake yi cu hakan nan ana jefa haka zai cu a cikin wannan ruwa duk naman jikin da wuta ta kugiya suka ciccinye din nan duk sai ya fara tsurowa sai ya tsuro sai ya tsuro sai ya koma normal sai Allah ya ce a yi masa haka ya shiga cikin aljannar firdausi an gane magana da kyau ko haka sannan a kan wannan sirati akwai jet jet jet checking point checking point ai ba ai checking point ba a a billahi alladhi akwai checking point akwai checking point akwai na sallah la ilaha illallah wallahi akwai aiki wallahi cikin point na sallah akwai mala'iku da takardu a gaban su ka zo to bismillah sallan azhar da ranan kaza ga watan kaza da kaza da kaza da kaza ya akai baka halarci jam'i ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa wallahi akwai aiki jama'a kai jawabi wani da aka karanta mara hadisin nan yace ta yace na gode wa Allah da ban mutu ba aka ce me ya faru yace wallahi malam zan je gyara yace Allah ya taimake ni da ban mutu ba yanzu inda he ina kabari aka karanta min hadisin nan malam da ya zan yi na ta fahimta cikin point shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan dan adam ya mutu farkon abin da za a fara bincike yana hawa kan sirabi za Allah ya ce sallake za a fara bincika cikin point din farko to kun san wani rahama ta Allah daga an je cikin point din sallah sai aka samu baka da matsalar sallah sai Allah ya ce wa mala'iku ku dage masa sandan nan duk ya wuce ba ana sa sanda a cikin point ba a tsare he kai jawabi Allah ya ce duk na gaban ku dage masu amana ne biyayyar iyaye duk a dage kenan sai mutum ya wuce kawai amma daga an binciki sallah aka samu da matsala sai Allah ya ce to wannan munafiki ne kar ku bashi duk wani cikin duk wata matsalarsa ku bincike ta ban yadda da shi ba yasa daga nan da wahala bawa ya haye bai tankada cikin wutar jahannama ba da wahala bawa ya haye yasa duk wasa wasa ban da wasa da sallah jama'a duk wasa-wasa banda wasa da sallah in ka kuskura aka je checking point na sallah aka bincika aka samu kana da matsala wallahi tallahi ka samu matsala kar kai wasa da ita ana kiran sallah maza idan larura ta bacci ta kwashe ka wannan Allah ya maka da abin nan don manzo Allah ya ce rufi alqalamu an thalath an dage alqalamin rubuta zunubi daga kan mutum uku daga cikinsu akwai anna'imu hatta ya kewa mai bacci har sai lokacin da ya ne ya farka maza Allah ya ce in kana bacci shikenan ya sa hadisi a cikin muwadda ta imamu malik wata rana annabi sun yi tafiya da sahabbai sun dawo sai suka sauke zango a cikin wani kwari dab da shiga madina zala ya ce wa bilalu ka kuna mana da sallah bilalu shi ma shaidanin al- shaidan ya zo ya dinga rarrahinsa har ya sa suka makara hatta darabat alaihim shamsu har san da rana ta bugi manzan Allah da shi da sahabbai fafa zai a rasulullah annabi ya tashi a firgice ya ga rana gwal ta fito ba a yi sallar asuba ba annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi bilalu ya ce na'am kai da na ce maka kula mara da sallah me ya faru sai ya ce wallahi ya rasulullahi ban gushe ba ina kula da lokaci tun karfe biyu da wani abu ido na biyu gar ya ce amma sai shaidan ya zo yana rarrafi na kama yu hajji'ul ummu sabiya yadda uwa take rarrafin ɗanta in tana so ya bacci bilalu ya kwatanta wa manzan Allah ya ce haka shaidan ya zo ya dinga rarrafi na ya bilalu yi bacci ya bilalu yi bacci na fata an fahimta an gane maganar da kyau ko bilalu ya ce wallahi bacci ya kwashe ni ya manzan Allah dab da asubar sai bacci ya kwashe ni sai manzo Allah ya ce ba matsala daga yau idan bacci ya kwashe ka ko kuma ka manta ba kai sallah ba manzo Allah ya ce fal yusalliha idza zakaraha mutum ya yi ta lokacin da ya tuna ya ce fa inna hala kaffarata laha illa zalika domin sallah ba ta da kaffara idan an manta ta ko bacci ya kwashe mutum in ba daga farkawarsa ya yi ta ba ba ta da wata kaffara sai wannan kuma kana yin ta da kai da wanda ya zo jam'i ladan ku ɗaya saboda ai ba ganganci kai ba ku lura duk abin da a musulunci duk abin da ba ganganci kai ba larura ce ta same ka haka ta kasance Allah baya kama ka da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya yafewa al'umma ta alkhata'u kuskure wan nisyanu da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasta su da karfin tuwo sanda suka yi Allah ya yafe musu wannan yasa an samu sahabu manzan Allah da kafirai suka ritsa shi suka ce ba za su sake shi ba sai ya zagi manzan Allah yace iye suka ce kwarai da gaske ka zagi annabi kawai sai mu sake ka yace ba zai yi ba suka ce fa sai kai da ya gaba da gaske suke yi shike ne wata kalma ta ɓatanci ga manzan Allah suka yi ta tunsu da dariya suka ce ya ji tsoron mutuwa ku sake shi da aka sake shi ya taho gaban manzan Allah yana kuka wa ainahu tadrifan idanunsa suna zubar da hawaye ya ce halattu ya rasulallah ya manzan Allah na hallaka na shiga uku na lalace annabi ya ce zauna kwantar da hankalinka duk wanda ya taho da bala'i in ya zo nan ya waraka duk wanda ya taho da masifa bala'in duniya in ya taso ma annabi na raye ka zo gaban shi wallahi tallahi bala'i ya kare kai jama'a wallahi ba wai annabi da yake raye ba madinar manzan Allah idan bala'i ya yi maka yawa tafi madina saboda annabi ya zauna cikinta kana shiga kwanaki kaɗan wala za ka nemi bala'in ka rasa yasa annabi yace yusammuna ha yadriba lakinnaha madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna yace suna kiranta yathrib gari mai nunkufurci gari mai kunci yace lakinnaha madina sai dai sunanta na asali wanda Allah ya yanka mata rago a kai shine madina ya ce wal madinatu khairun lahum kuma wallahi madina ita ce musu alheri law kanu ya'lamuna da a ce sun sani wala Allah sai gobe zan kawo muku kissoshin wasu mutane da bala'i ya same suka tafi gurin manzon Allah ba su dawo ba sai da menene alheri wani mutum ya musulunta gurin manzon Allah da ya musulunta me ya faru sai manzon Allah ya ce a je garken zakka a bahi raguna ɗari ya tafi da su kauyensu ragona ɗari wannan bawan Allah ya ce ya rasulallahi sayar ma zan yi in kawo ma kuɗin ko kuma in je in raba wa jama'ar mu zakka ko sadaka ko ya annabi ya ce a naka ne ya ce ni ya ce kwarai da gaske ni an bar rago ɗari ya ce kwarai da gaske ya ce masha Allah tabarakallah aka bashi sanda ya kaɗa raguna ɗari ya tafi ƙauyensu yana tafiya ya waiwaya ya ga shin za a biyo shi a ce gawo ya ga ba wanda ya biyo shi har ya bar gari yana zuwa bakin ƙauyensa sai ya tsaye da raguna sai ya yi ihu jama'a ihu ya yi ihu ihu da ka sani da ƙarfi jama'a suka taru suka ce malak ya fulan me ya faruwa ne ya ce ku taho ku taho akwai bayani suka zo suka taru ya ce aslimu inda muhammadin ku je ku musulunta gurin annabi muhammadu fa inna muhammadan yuqti ata amal la yakhsha al domin annabi yana kyautar da baya tsoron talauci yace ku duba musulunta ne amma rago ɗari aka bani yace suka ce yace kwarai da gaske dunnawa ne wannan manzon Allah ya bani daga Madina jama'a kun fahimci maganar da kyau sau da haka duk matsalar ka idan ta zo gaban waye ta kari don haka wannan bawan Allah mazala ya ce me ya faru ya ce kafirai ne suka ritsa ni suka ce ba za su sake ni ba sai na zage ka ya ce amma sanda na faɗi wata kalma ta ɓatanci ta zagi gare ka sannan suka bar ni sai annabi ya tambaye shi lokacin da za ka faɗi kalmar me kake ji a cikin zuciyarka sai ce ina cike da baƙin ciki da damuwa da tashin hankali annabi ya ce je ka imaninka ne ma ya ƙaru ba abin da ya samu musuluncinka da imaninka garau kake jama'a ku duba musulunci yadda yake da mazar kwaila duk abin da zai wahalar da mu Allah maɗaukakin sarki ya ce ban da shi ya sa Allah ya ce laƙar ja'akum rasulun min anfusikum Mhm. Mm. Allah ya ce laƙar ja'akum rasulun haƙiƙa manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku mutum ne irin ku a wata kira'a aka ce min anfasikum mutum mafi tsadar cikin ku mafi darajar cikin ku jama'a kuna fahimta Allah ya ce azizun alaihi ma alitu duk abin da zai wahalar da ku to yana dama manzon Allah Allahu akbar azizun alaihi ma aniktu duk abin da zai wahalar da ku yana daman annabi muhammad annabi muhammad baya san abin da zai wahalar da ku harisun alaikum mai kwaɗayin rahama ne akan ku bil mu'minina ra'ufur rahim dangane da mu'mine kuwa ar-ra'ufu ne ar-rahimu ne mai rangwame ne mai jin kai ne ka duba siffofi ne fa ko sunaye ne irin na Allah amma Allah ya jingina wa waye manzon Allah irin wannan siffofin sai dai kawai siffar ba za ta zama daidai da ta Allah ba rahmatu rasulillah la takunu ka rahmatir ar- rahmatu arhamir rahimina na fata an fahimta la takunu ka rahmati arhamir rahimina rahamar manzon Allah ba za ta zama to kamar rahamar Allah ba jama'a kuna fahimta amma dai Allah ya jingina masa wannan siffa ta rahama annabi yana da tausayi yana da jin kai wani mutum ya zo ya samu manzan Allah ya ce masa ina da tinkiya ina da akuya amma akwai na in na kalle ta sai in dinga jin tausayinta duk inda nake hankali na sai ya dinga tashi in rasa ina zan sa kaina in ba na zo na bata abinci na bata ruwa na bata kaza ba sai manzan Allah ya ce ashatu in rahimta ha rahimakallah akuyan nan in dai kana tausaya mata to kai ma Allah zai tausaya ma manzan Allah kenan tafiya aka yi da sahabbai sai suka tsaya suka sauke zango a gindin wata bishiya sahabbai sai suka ga gidan kurciya da 'ya'ya a ciki sai suka hau bishiya suka ɗebe 'ya'yan sai ga wannan kurciya ta kai ta komo ta kai ta komo a ta kawo ƙara gurin annabi muhammadu manzo Allah bai san me ya faru ba ta zo ta gaya mishi sai annabi ya ce man afza hadhihi bi afrahiha waye ne ya firgita wannan ta hanyar ɗebe mata ‘ya'ya sahabbai abin ya ba su yauhe annabi ya gama ɗebe ‘ya'yan ake ita zo ta gama zan Allah annabi ya ce ta zo ta ban labari ta yi ‘ya'yanta kun zo kun ɗebe suka suka ce haka ne ga su can yace ku mayar masa da kayanta suka hau bishiya suka mayar wa da wannan kurciya ƴaƴanta ma'ana rahamar annabi muhammad ba wai ɗan adam ba hatta dabbobi suna cin gajiyar rahamatu rasulillahi rahamar annabi muhammad to don haka mu zamanto masu tausayin juna masu jin kan juna masu mutunta juna masu yi wa junanmu barka barka da fatan alheri da junanmu wannan ita ce sunnar annabi muhammad don haka jama'a wannan karatu na yau a, za mu tsaya a nan abu kaɗan ne ya rage a wannan jam don haka gobe in mun zo ba sai alaramma ya ja ba zai za mu ɗora ne amma za mu fara daga sharhar ɗan kaɗan ɗin nan da ya saura muka ƙarasa sai mu shiga jan gaba kuma insha Allah abinda muka faɗa daidai ne da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya yana bar wayar a mota kaji matsalar kuma Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله